وترك الرجل منها daga makon zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida haka nan da tsakara kuma kamar sha ɗaya da watan oktoba ko watan goma dubu da ashirin da hudu kamar yadda ta saba a ranar irin wannan muna karatu a cikin littafin da ke magana kan matsaloli na mu'amala da kullum kamar yushirar wayo na aminha hada-hada ko mu'amala ta saye da sayarwa abinda shari'a ta halartar da kuma nau'ukan da aka haramta waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha takwas muna cikin bayanai dangane da wasu nau'uka na kasuwanci wanda shari'a ta haramta su saboda abin da ke ciki na garar shi ne fa ya tabayyan annal buyu al muharrama ta bi sababin rarar da hadisi kafira minha inda da yadda ya dauko da bai'ul mudamata bai'ul munabada bai'ul hasati da bai'u habadil habada da bai'ul mazani da kuma bai'ul malakai da kuma bai'u asbul fahli wanda shine na bakwai to shine za mu tashi a kan nau'i na takwas wanda shari'ar musulunci ta hana saboda abin da ke ciki na gara kuma da na gara garan haka nau'i na takwas yake cewa bai'u samari kafta buduwi sana'ihi sayar da shuka ko kayan marmari kafin gorarsu ta bayyana ke sayar da mangwaro kafin ya kai matakin gora an ce mangwaro ko gwaiba ko ayaba ko lemu ko da su iya shiga cikin da'ira ta simar haka ce ya bara ba kalla za a iya amfani da shi a nan take ma ko da ya san ba ba zai ciwu ba a lokacin ko ba zai sarrafu ba idan an raba shi da tushen shi kuma ba zai yi yin amfani ba a gaba kuma ka sai ya zama zai yi amfani zai ba da irin fa'idar da ake tsammanin zai bayar yake cewa na ya faɗu bai ustamara ta kabdamudu salahi halin sadaka ta tsakanin sayar da kayan marmari kafin su bara baya fita daga ɗayan nau'uka ko da ɗaya da guda hudu ba da za a ce ya fita daga ɗayan waɗannan da ɗaya da guda hudu ba zai iya fita ba a guda hudu duk da aka ce ga wani ya sayar da mangwaron shi ko gwaiba ko inabi ko rumman da makamantansu kafin su bara to kafin ka ce ga hukuncin haka ko ga hukuncin wannan mu'amala to sai ka kalli waɗannan ragara da guda uku to daga nan ne sai shiga ɗaya daga cikin su alkismu da awwal kaso na farko ayyattariya a bi sharfin sabafiya mutum ya sai kayan marmari kafin su bara da sharaɗin zai basu a cikin ko a gonar wanda ya tsaya sai zai kalla mangwaron ya ce ga mangwaron nan da ne zai bara ba don tsaya da ke zan saya amma ba zan kwashe ba sai ya bura ko sai ya nuna to idan mutum ya sai irin wannan shine nau'i na farko ne na da hukunci shi fala ya sikul bai'u ijma'a da ijma'in malamai gaba daya wannan nau'i na ciniki bai halatta ba kwata-kwata bai halatta ba saboda akwai akwai garar a ciki na ɗaya shi da ya sayar ya sayar da kaya ba su ta sayarwa ba na biyu kai da ta saya kai cinikin biyu a sama za ka yi asarar dukiyarsa ita kuma dukiya wala su fasir ta bazira ba ya daga na gwamnatin ta ba wannan kuma an gwamnatin ta ne ya ce da nan nabi sallallahu alaihi wa sallam domin annabi da da bin Allah tabbata a gare shi da an bai istimari ya ana sayar da kayan marmari hatta yabdu wa sadaquha har sai gwarar su ta nuna wannan kalmar asibar da ta zo a wannan hadisi wanda shi ma mai kulla taken da yake ya dauka bai ustamarati da ya fadu bai ustamarati nau'u wasu nau'uka na shuke-shuke ko tare da za su iya zuwa su shiga masara dawa kabeji tumatir na duk za su iya zuwa su shiga duk da su ba samaras ba ne tsire-tsire ne ko bukul ne wasu ganyayen su ne ake hari su ne kayan amfanin wasu kuma kwayar da za su bayar wasu ke cikin kasa kamar dankali ko doya wasu kuma 'ya'yan da za su yi ne wanda zai fito daga kore ko wani abu mai kama da haka kamar tumatir ko makamantansu to kowane sai iya zuwa ya shiga cikin wannan baya halatta a sayar da shi har sai ya kai gabar da ya bura sai dai bura tana da alaka da dangin abu in ana so a ce mangwara ya bura akwai abin da ake so ya yi wanda ya sha babban da in ana so a ce tumatir ya bura shi kuma ga abin da ake so ya yi ko kuma in ana so a ce masara ta bura ita ma ga abin da ake so ta yi zai mana bayani a gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana sayar da kayan marmari ko shuka a cikin sun bura na albai'a ya hana mai sayarwa da ya sayar saboda zai ci dukiya bai gayyare hakkin ba tare da wani hakki ba wal mubta'a kuma ya hana mai saye da ya sayar saboda zai bannata dukiyar shi ta kuma dukiya ba bannata ta ake yi ba halkinta ta ake yi da adana ta yace wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim su suka ruwaito shi al-imam al-bukhari da da shekara 256 al-imam muslim kuma 261 wanda an samu mai tawa yace wannan ai shi hani a nan يقتضي فساد المنهية يقتضي فساد المنهية دي yana hukuntar da bacin abin da aka hana da da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sayar da shuka kafin tabara kenan ya bata shirikin kenan da wasu yanzu za su je su kunna shirikin su shirikin da yi ba bi annahu bai'un batil shirikin ya riga ya nana suna ka za a karɓa kuɗin a mayar wa mai kuɗi shigo mai kaya ya karɓi kayan da ya siyar in na sake noma ne ya sake noma in na feshi ne ya feshi na ƙara taki ne ƙara taki in na bango ne ya gaba da banruwa har sai an kai lokacin da suka bara wanda shari'a ta halattar a iya siyarwa ya ce gada da imam ibn mundir al-imam ibn mundir yake cewa Imam Ibn al-Munzir ya rasu jira shekara ɗari uku da sha tara a wannan shekara ya rasu ya ce ajima a hadu da ilimi ma'abuta ilimi gaba ɗaya sun haɗu a daga sauri da duk da ke hada da hadisi akan magana da abin da wannan hadisin ya kunta cewa na a kusan dukkanin malamai sun tafi a kan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana daga an hana ne kwata-kwata musamman wannan nau'i wani nau'i shi ne ka siyarwa da mutum shuka kafin tabara kuma da niyyar wai zai batta sai tabara ya kwashi wannan nau'in haramun ne da ijma'i da ulama'i rahimahumullahu ta'ala to sai nau'i na biyu alkismu sani nau'i na biyu ayyadi aha mutum ya sayar da amfanin gonar shi ko ‘ya'yan bishiyar shi bisharsi da sharaɗin alƙafi filhali yanke abin a nan take misali mangwaranka bai gwada ba amma kana matuƙar son kuɗi sai wani ya ce shi zai saye shi a haka zai sai mangwaron a haka sai ka ce a to kai ai bai gwada ba kuma kira ta ana a sayar sai sa kuma na hakura fita ai ni zan saya ne yau radda ka biyar ma ranar zan tsinki za mu je da shi laboratory ne a Akre mu ji masana shuke shuke ne akwai wani experimental wani gwaji da zani wannan ya halatta ka sayar mashi ya halatta ko kabeji da ya fito ya fado falan nan yana harbar fara kuntawa kaga mai ci ba zai tsaya ba to wanda zai gwaji kalaburo tare ya halatta ya siya amma da ya siya suke ko ko masararka ta fara kai ta fara hudo da goyo sai wani ya ce zai saya zai zo da inci ya nike da sai a je a busar da ita dai abincin dabbobi sun fi son haka ba da yi fi shirki da siyar mai a barkar da ya tsinke ya yanke to irin wannan ya halatta in dai ko bai bada ba in dai yau zai kwashi amma saboda wani amfani na gaske ka san wani zai iya zuwa mangwaron ka bai bada ba ya ce zai saya yana siye ya tsinke yau in ya je sai ya sake a buhu sai ya fesa mai ruwan batar ya dace mai in ta kitan ta mata wato kafin gobe da safe ba a sa ba shi ne da shi ne za a wanke da gaishe a leda a cikin wakila wani ya taba siyowa sai ka gama cin buri ka wata wuka in ka yanko sai a ga ka ruka don bin kana tofarwa a haka za ga yara duk mahaifinsu ba za su sha ba balantana baban yara to kaga irin wannan in ka fahimci haka zai yi kar ka tsira mai saboda tsinke wanda zai yau ba mai amfani ba ce ta cuwa-cuwa ce zuwa zai ya cuci su masu abin nan da masu kawo ko masu sayi ya ce to babu laifi in dai zai siya ya yanke yau bai fi hu bin ijimai irin wannan ya halatta da ijimain malamai gaba ɗaya ina kuma irin wannan gaga masana gona na yi za ga wani lokaci irin gonakin su nan na gwaji dawa ta fara kai to sai gana yanke ta har ma da manomi ya ji haushi su kuma akwai da suke gwadawa ko kuma wake ya fara hure ya fara zuba ƴaƴa ko irin cin nan ɗanye bai isa ba to sai ga zuwa na yanke shi to idan dai irin wannan gwajin ne to kai ma na gonar ka zo ka saya ya halatta wake na hure ka sayar wancan yana kaza ka siyar wancan ma yana kaza ka siyar babu dai malamai da ijma'in sun ce wannan ya halatta li annal man'a domin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi inna ma kana khawf inna ma kana khawfan min sadaqi as-samara ya hana ne saboda jin tsoron kada a sayar ma wani mutum da kayan da bai bara ba kuma kayan su lalace shi kuma ya asara dukiyar shi kuma Allah da manzo ba ka san wannan asara wa hudusil ahati alaiha qabla akadiha da kuma jin tsoron faruwar annoba akan kayan kafin mai kayan ya kwace kayan bi dalilin ma ruya ma bi dalilin ma rawa anan wannan magana duka saboda dalilan abin da sai duna ana su gudu malikin ya ruwaito malamai sun safani game da shekara ya rasu wasu na cewa shekara ta tasa'in da ɗaya wasu na cewa tasa'in da biyu wasu mana ta shekara tasa'in da wani wasu mana wuce haka an dai sabani game da lokacin rasuwar su amma dai malaman hadisi na cewa shi ne sahabi na ƙarshe da ya rasu a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga kan shi kuma da'ira ta sahabbai ta kare sai dai aka shigo da'ira ta kuma tabi'ai tabaka ta tabi'ai amma ba da man tsira suna ta an rubuta da faidin ne wanda ya su jira da shekara ɗari shirkin ya na cikin mali kamar da malamai gaba ɗaya kuma sun haɗu kan cewa shi ne sahabi na ƙarshe da ya rasu a kufa ba da sulman na Allah sallallahu alaihi ya bar makka a ya bar madina inda ya koma kufa kuma a can ya ci gaba da karantarwa da tarbiyyantarwa da ilmantarwa har Allah ya mashi rasuwa to ya ruwaito hadisi ya cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi na a an bai istimari ya hana sayar da ya'yan bishiya hatta ta zuwa har sai sun yi baki ko sai sun bara shi ne bara ga da wannan gore yi baki to ko ya fara bara ko ya wasu kayan kenan ya fara fara wasu kuma sai fata-fati ya fara fara kowane yana abin kala sai yake cewa a ra'aita idan mana Allahu samara sai yanzu ne kake gani idan Allah ya hana cin gajiyar ƴaƴan bishiya ka ɗibo kayan bishiya yanzu ka ɗibo mangwaron ka kasiyar mai sai kuma Allah ya kawo wata annoba sai ta karkatar da ƴaƴan mangwaron kaf kuma ga shi ba su gwadar da za a je an duka har a rage asara ba ko kuma a mai da kuɗi ba bima ya akudu ahadukum mala akhi annabi ya ce dan me dan uwan ku zai rika karɓar dukiyar dan uwan shi dan me dan ku zai rika cin dukiyar dan uwan shi ai bai kamata ba ai hakuri mana sunna kai da da ko kore ba su fara ba har bishiya sai kore sai yaya kuma dan ka tuka to da ka hakuri su bare shine ba za ka iya ba ita wannan hadisi da Imam Bukhari ya fitar da shi wa hada ma'qulun bima yusau to amma idan yau za a saya yau za a yanke saboda wani amfani to wannan an halitta daga shi saboda yankewar da za a yi sahabai sai zama na wannan nau'i na ciniki ya inganta kama lau ba za lahu yadda ka san dai bishiya ta bara ɗayan bishiya sun bara to wannan ma ya halatta yake ka iya duba littafin al-mubni na ibn qudama da mafarisi mujalladi na hudu shafi na sittin da uku to kaso na uku shine ayyabi a abu lakas ka sayarwa da wani ‘ya'yan bishiyarka ba tare da ya faɗa maka yanzu zai zinke ko ba sai zinke ba shi ne cinikayya ko sadaka na ga wani kuna cinikin ‘ya'yan mangwaranka ko ‘ya'yan gwaibarka ko inabinka amma kuma ni na ga bata bana ba ko ban ji ka ci yanzu zai yanke kawai ni ni ma dai mutum da zai cire ba mun dai ciniki ya ban kuɗi na to me hukuncin wannan nauyi ولم يجتر قطعا wala tabqiya bai sanya mashi sharadi na ba yanzu zai tsunka ba a yanzu zai tsunka shine kafan wala tabqiya bai kun ji sa mai sharadin cewa zai bashi ba fal bai ku batil wannan cirikin ba ta ciriki ne to bi ga da malikun kuma da wannan fahimta al-imam maliku ya bayar da fatawa ya rubuta da shekara 179 wa shafi'i kuma da wannan fatawar al'imamu shafi'i ya bada fatawa wanda shi kaga al'imamu shafi'i mun sha faɗi ɗalibi ne na al'imamu malik ya zo makarantar sa nan madina kuma ya yi karatu a wajen shi shi ya sa ma suke ta akwai wani isnadi da suke ce mashi silsila da hadiyya wato isnadi ne na zinariya isnadi ne na zinariya kamar ka ce daga ahmad ibn hanbal daga al'imamu shafi'i daga liman malik daga nafi'u maulafin umara daga abdullahi dan kuma daga nabi sallallahu alaihi wa sallama ko ibn sahabi na zuhuri da makamantan ko rabi'a yace da annabi sallallahu alaihi wa sallama haka na kan haya saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saki hanin ne a hanin bai kayyade da cewa wanda zai yanke ko wanda zai bari ba amma kenan akwai illa ta asara da ake gudu shi yasa aka hana shi wanda zai yanke tunda ya kubuta kai tsaye daga illar ya ka halatta amma wanda aka yi shiru ba a faɗa ba za ka ce to an haramta da tilka da illa yace atlakan nahaya bai istamara ta kabla buduwi salatiha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hanin lemu lakan ba game da hani da yayi dangane da sayar da 'ya'yan bishiya ko shuka kafin ta bala ya ce wa muduwu salahi barar ƴaƴan bishiya ko barar shuka ci samaratin nakali a ƴaƴan dabino mana ya za a in gane dabino ya bara shine a yahmarra ya yi ja au ya sarra ko ya fata-fati shine irin nuna ranar nuna ranar nan yadda ya ga haka kenan wani yana da alaƙa da yanayin dabinan ne wasu ƴaƴan dabinan barar su shine su yi baki wasu ‘ya'yan dabinan bararsu shi ne su ja irin nuna rana haka. Wannan dabino kenan, wa fil inabi, a inabi kuma ayyas wadda ya yi baki, ta ce ga inabi ‘ya'yan inabin sun fara baki, shi ne fara baki ta wajen hanci hanci. Au ya tamawaha ko kuma ya juya ya haske, in baki ne wani bangare a jikin shi zai haske alamar ya nuna wannan shi mana da alaka ne da yanayin ilimin wafi da hasbi wafi da hasbi a kwayoyi kuma kamar masara kamar dawa kamar gero kamar dauru da shinkafa da makamantarsu shi kuma ya za aikin gane sun gwada ayyantar da ‘ya'yan su fara karfi in shinkafa ce kamata ta gabata ruwa ko kuma me auya biyarsa ko wani fara sani sai ka ga in goyon masara ne sai tashi daga girin girin din nan sai su komawa fari fari haka yana fari yana fari yana fari ga alamar ya kama hanyar tsira kenan ko kuma fita wafi irin timari a sauran 'ya'yan marmari kuwa a yabdu wa fihin lulu nuna ta bayyana daga gare shi au ya tsiba akulu ko kuma cin shi ya fara daɗi idan aka samu masana za su iya dandanawa za su iya yi dandano za su iya yi daɗi za su iya yi kaza bai haka samu haka kiran ba da yi ka iya zuwa ka sayar sai ka je ka sayar to ne ka kira masu sayi har kenan wannan ka'idojin za su dogara akan ko dai yanayin kayan ko kuma al'adar su wanda ake sayarwa da kayan yanzu wasu kayan in abinci ne za su gaba sai sun gaba kwari kaukau ba su kuna za a sayar da su amma a wasu yankunan sai sun yi kwari kaukau to ko sai sai kurfin yankin ya taka rawa ya ce to a bar kurfi al'ada da yanayin mutane yanzu ya taka rawa ya ce da maruya saboda abin da aka rubutu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi na ha bai samara Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana sayar da kayan marmari hatta ta ba har sai sun yi daɗi har sai sun kisanci ko da ba kowa ne ke ci ba amma dai zamana wasu masu ta'amuli da kayan za su iya cin kayan da wannan hadisin muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wani an bayyana samarin kuma ya hana sayar da ya'yan bishiya har ta ta zuwa har sai sun gwada kada sai da sai aka ce wa matar su menene gwada su kada ta masu hautar faru shi ne su yi ko kuma su yi fasi wani an bayyana har sai har ta yi tatta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sayar da kwayoyi na hatsi hatsi kenan da sauran nome-nome na abinci hatta ya sadda har sai an ci kwayoyin abincin yi kwari masara ce dawa ce da wuri sun yi kwari wa an bayyana inabi kuma ya hana sayar da inabi hatta ya wadda shi inabi har sai ya yi baki idan nau'in da ke yin bakin ne kenan kaga wannan duka bai wa dukiya kariya ne na abin da ba za su same shi a cikin wasu kundaye na mu'amala ba wannan shine nau'i na takwas nau'i na tara bai ko bai a tai miki bai a ce cinikin cinikayya biyu a ciniki ɗaya ka'idar addinin musulunci shine kowane nau'i na ciniki an zuba miki ƙa'idodin shi an sa miki ƙa'idodin shi galiba wannan nau'i na ciniki yakan sha bambam da wannan nau'i na ciniki to tun da haka ne sai shari'a ta ce ba ta yadda ka shigar da cinikayya nau'uka biyu ba a cinikayya ɗaya kan misali yanzu sai ka sayar sai ka shigar da rance da kotun gina sai ka haɗa ta kuma da cinikayya cinikayya tana da hukunce-hukuncen rance da hukunce-hukuncen shi dingina da hukunce-hukuncen ta ko kuma yanzu ka ɗauki ba da haya da kuma cinikayya ka haɗa su a cikin kaya ɗaya sai ka ce wannan kayan na sayar maka da su kuma su din ne na baka haya shi ma da nau'in cinikin malamin sun ce shi ma bai halatta ba maka zo ka ce ga makin din nan na sayar maka miliyan ɗaya dubu ɗari kuma na baka hayan ta duk wata kuɗin haya dubu ashirin ashirin kuma na siyar maka da mashin din dubu tamanin za ka duk wannan za ka bar dubu ɗari mun je ƙarshen shekara kudin haya dubu ashirin kudin abin nan dubu tamanin nan dubu tasa'in da da tabbas dubu tasa'in da nawa kenan dubu tamanin dubu tasa'in da shida na wancan lissafi nan kuma ragowar kuɗi kuma na wannan lissafi na haya sai kuɗi ana sauwa ko ka ce dubu ɗari tara ko da sittin shi ne kudin sayi ragowar kuma ɗari da arba'in shi kuma na haya ya ce bai halatta ba tun da kayan guda ɗaya ne ko dai a yi ciniki a san ciniki aka yi a biya ka a hankali ko kuma mu ba ka cinikin ka ba na haya to da hukuncin ciniki daban hukuncin haya daban kamar yadda hukuncin rance daban hukuncin kuma cinikayya daban kamar yanzu ka zo za ka sayar ma da wani mutum kaya cikin sayar mashi da kayan kuma sai ka sanya rance a ciki to zan sayar maka da keki na da ke can amma kuma sai idan kun yadda ku kuma za ku sayar maka gonar ku da ke kusa da shi a ba za a shigar da wayannan ba sai a ce ku tafi ke ba kaga sharadi ne a can da ko kuma sai kun ba da cinkina gonar ku ta wuri kaza ka shigar da cinkina shi masa'ili albuyuri to irin dai wannan yana da nau'uka da yawa bai halarta ba shine bai ku bai a kai nufi bai a cinikin ciniki biyu a kayan sayarwa daya daga sa'a ya riga ya tabbata an abi hurairah ta radiyallahu an daga sayyidina abi hurairah Allah ya yarda da shi kana yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bai a kai nufi bai a sannan Allah ta rana in sha Allah tabbata gare shi ya hana ciniki biyu a kayan sayarwa daya baya halatta wannan a jahiliya akwai salon da suke yi raƙumi ne zai sayar maka guda ɗaya raƙumin shi kenan ba guda biyu ba ne amma sai ya maki faraki biyu sai ce idan kuɗi an ne dubu hamsin idan rance ne dubu ɗari kuma sai ce dole ka ɗauki ɗaya ko kuma shi zai zaɓen maka ɗaya su daga sai ce je ka zo da abin da kake da shi mu gani in ka zo da kuɗi a hannu kafin ka tafi ya buga lissafe lissafe calculation dai sai ka je ka zo da dubu hamsin tun da ce maka dubu hamsin ne sai ya karɓa dubu hamsin sai ce maka su saura hamsin yanzu amma hamsin kan ka biya a hamsin a to wannan sabon jahila wannan yanzu dai ba karatu amma kuma na tashi har da na rashin tunani ya sa Qur'ani ya daidai da su ta tafi da tattake yan kalkalkalkalan to irin wannan cinikin baya halatta shi abi huraira mun sha magana ya rufe shi yana shekara hamsin da tara daga rasuran mai daga hijira daga maka zuwa madina sai yake waruri an marfu'a har ruwaito ta hanyar sahabi sai na abi huraira da kuma hadisi marfu'i ne yake manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama man ba a bai a sai ni bai a tin wanda ya sayar da wasu kaya da ciniki biyu falahu aukasu kuma yana da mafi asarar ciki auyar riba ko kuma ya karba riba kamar wacce da ya zai ce rakumi ne guda ɗaya ko dai dubu hamsin kuɗi hannu ko kuma dubu ɗari biya a hankali a hankali amma sai ka fara aji hamsin kaga dai ce maka kuɗi hannu kuɗi hannu dubu hamsin kenan wanda ya zo da kuɗi hannu ba maganar bashi to sai ce sai da ya karba hamsin ka sai ce to saura hamsin amma ka biya a hankali yanzu shi na nage ya ce dole ya dawo ya ɗauki farashi mafi kankanta shi ne dubu hamsin in ba haka ba auyar zai ba in ba ka ba ya kiri ba lakwaccen hamsin da ya kara a kai tunda kai ba kai ne bukatuwar ka ba shi da ta ka aka yi to ya kiri ba kuma Allah mulkin sarki ya hana wannan hadisi yana nan a wajen Abu Dawud ya ce wa bi isnadihi maqalun ma isnadin akwai maganganu wannan nau'uka ne da dama da da yake da shi in ka duba wannan littafin Suleimanu al-Khattari littafin shi na ma'alimu sunan ya kawo misalai da yawa na wannan haka in ka duba Abdul Ma'bud shi ma ya kawo misalai da yawa na bai a tayi bai a tani bai a ko kuma malamai ma na zamani sun kakkawo suwar da nau'ukan shi da yawa kawai dai kullum abin da ake so mutum ya kiyaye don kare auka ma wannan nau'i shine ka takaitu a layi ɗaya kar ka shigar da wani abu a cikin wani abu kar ka shigar da wani kulli a cikin wani kulli kada imamu tirmidhi al-imamu tirmidhi yake cewa rahimahullah Allah ya masa rahama faƙar fassara hu ba zu a adada ilimi wani sashi na ma'abuta ilimi sun fassara mana wannan hadisi sa'adu suka ce bai a tani bai a tai nufi bai a ciniki biyu a kayan sayarwa ɗaya ko farashi biyu a kayan sayarwa ɗaya ai ya kula kamar yanzu ya ce maka abi muka hada tauba bi nakadin bi ashara zan sayar maka da tufafin nan goma mana kamar ka ce naira goma ko dubu goma in kuɗi an mini wa bi nasihatin bi ishirina idan kuma sai a hankali za ka biya ni ko sai karshen wata ko sai karshen shekara to za ka bani dubu ashirin kuma wala yufariquhu ala ahadin bai'ataini ba zai rabu da shi ba a kan ga matsayin da suka samu na cinikin kawai tun da zai faɗa mata haka tufafin dai shi kenan amma sai ce mashi dubu goma kuɗi hannu dubu ashirin bashi kuma har suka rabu bai mai bayani ba cewa to kai wanne za ka yi ya bar shi a duhu da ke bai za fara ka zuwa na a ma fala ba aka idan suka samu matsaya kafin su rabu kan cewa to ni yanzu gaskiya yana da kuɗi na a hannu kaga cin bashi ban da bukatar da zaka goma na siya sai girga ya bashi sai ya bashi yace gaskiya ban da ita sun kuɗi a hannu yanzu abin da za a yi zan ba da dubu biyu sauran kuma zan rika biya a hankali sai suka yarda da na haka almuslimu na ana kiro ɗaya sai ce wannan babu laifi yayi yace idza kana fil uqda ala ahadin minhuma idan kullum an yi shi ne da ɗaya daga cikin su mana shi ne sayarwar shi ne mai sayarwa shi ne sai shi ne mai sai ita wannan maganar za ka iya duba tufatul ahwali fi sharhi jami'i fi sharhi jami'i tirmidhi sharhi ne mai matakar kyau da aka yi wa sunan na al-imam tirmidhi wa alaikum assalam eh eh shi ne inda ya yadda wasu malamai suna cewa ba da ba da yi ka bi kaya ɗaya ne ta ne faraki biyu amma saboda sai ba shi ne har ma suke ba da misali da suke bai warar da zai gama biyan kama in ka ɗauki kuɗin da ya biya ka wurin siyo maka wannan kayan ba musamman a farashin Najeriya ko wanda ya tsinke a gangaren gada kuma ba mai iya tare shi masu iya tare shi masu ke ziga shi suna bai kirari kuma yana jin daɗin ganga yana ƙara gangarawa to in ka kwashe in ka siyar maki da ya zo ya biya sai zai ka koma da zuwa ce maka hamsin da biyu to suka ce ba ne bai a tani ne ki bai a amma an samu yarda tsakanin shi ne yake magana na fa zaka sai malamai suka ambata anna illata tahribi illar haramta dalilin wannan haramci fi hadin sura a wannan yanayi min al daga waɗannan nau'uka na ciniki da aka ba da misali da su iya ibham shine rikitarwa da rutarwa kai ne saye ba ka sa ina kake ba kawai ya ce maka dubu goma kuɗi hannu dubu ashirin baki bai ce maka wane za ka yi ba kawai ya ce sai ka zo da kuɗi sai ka zo da kuɗin ne sai ya ga wane ya fi maka riba ya ce fahimta alal ba'ido da cikin ake samanai ne idan mai sai da kaya yi wa kayan shi farashi biyu samanin lin ya ba da farashin kuɗi hannu وثمن للنسيئة كما يبعد فراش باش ولم يحدد بقيد أيهما يراد وليك نفيبا ففي البيت إبهاهم وبسيا أتلتين تأخيروه فيغرم لذلك يا حرمتا إن بي فيكي با أما يا فيكي kina wani yana nuna ya haɗarsa kana da kayan ta a shago kawai kai masa farashi irin da sallah aka ta kalma na sallah ta rara ta yi suka rubuta dubu biyar cash kuɗi hannu kuma irin takalmin suka koma gefe sai ka sa dubu takwas biya biyu kama ka san a Najeriya da biya biyu zai kare saboda mu a duk duniya mun shahara an ce mu kaɗai ne muna da kuɗi muka gaban gida muka ba a Najeriya ta mu dai da addini amma dai bashi ya rasu wallahi wannan na bashi sai ya kare in yazo da kuɗi sai ta a jiya biyu kuma daga ma ba da yau wannan watan ba saboda sallah ko Da wani bai da suka rigar shi da iska sai dai ganshi a social media yana cewa a ji tsoron Allah a ji tsoron ana mai abuta wa'azi wanda yana cewa a ji tsoron Allah shi kuma nan shi ma dai to data amma dai dan kasuwa ya halatta ya haka ta kalma kala biyu ɗaya dubu biyar kuɗi hannu ɗaya dubu takwas biya biyu ni zai ce to biya biyu sai kuka karanta mai yadda za ku yi sai to kaga kai ma'aikaci ne a wuri ka kaga zai samu bosan eh a cire daga son ba su ke nan ba kaga ba sai na neme ta ba ƙarshen wata eh kawai dai za ka tunanin da in ka ga an kwashe a adana takalmi zuma amma an ka ce maki wai in ya samu ya gawo to za ki samu matsala ya ce amma idan tabbal akadu alaktiyari alaktiyarin wahidatin min suwar amma idan kullum ya cika ya tabbata bisa fahimtar juna a bisa zaɓin ɗaya daga cikin surorin guda biyu ya ce to gaskiya ni zan ya kuɗi an ne da haka za dubu biyar a'a ni ba shi zan saya dama dubu uku na zo da su ga suka rike saura biyar alal nasi'a ya ce falbai ku sahihun cinikin ya inganta la ba a sabihi babu ne iri qala azimu abadi azimu abadi yake faɗi a cikin littafin da a cikin hawan da ma'abu annal mas'alata ya an ce ya rufe jira da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da tara ɗan shekara ɗari haka da goma sha da rasuwar shi bai ma kai goma sha ba ko inda shi da ashirin da tara da goma sha kenan da rasuwa kamar da goma sha bakwai ya ce annal mas'ala ta tafuru da sun ala annahu sabila alal ibhani mas'alar anan bisa kaddarawarta annahu kabila alal ibham ya karfa a bisa abin da aka ba shi a rikice mana ya zaɓi wani a cikin abin da aka bayar a dunkule dubu biyar dubu takwas amma lau kana kabin su bi alfin na karin au bi alfaini bin nasi'a saha dalika in aka in in aka bar a dukkan dama mun ce bai halatta ba amma in ya zaɓi wani cikin abin da aka baki mu ba amal ya inganta kamar ya ce na sai kayan nan bi alfin na kadan dubu ɗaya kuɗi hannu au bi alfaini bin nasi'a ko kuma na sai kayan nan dubu biyu biya biyu ko biya uku ko sai a daga baya a hankali san a zalika cinikin yayi yake za ka iya duba abin da ma'abu faqad hukiya wa qara ata shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya al harrani ya akaitu al ijma'a ala jawazi hadhihi sura ijma'in malamai game da halaccin yin irin wannan ciniki bisa wannan sura fi majmu'il fatawa a majmu'ul fatawa a mujallabi na 29 shafi na 499 majmu'ul fatawa littafi ne akwai bugun da suke ne mujalladai talatin da wajen akwai mai akwai mai talatin da takwas ma daga matsaloli ne ya gamce su yana koro bayanai za ka sha mamaki ya sa wani abu da zai iya baka mamaki in ka ga wani ɗan tsirrigi ba kirin iya hada ba ranar maulidi ya rike bakin wani cewa duk wani wajen sun su gudu bai masa ibn sinin ba duk wata bin san shi ba amma daga yana tura mai a can ko baki ne ke tsayarwa ba in ka tambaye shi in ya gama suka sallame shi ka san ka ka sallame shi suka yi masa magana dan za ka raba masa hankali yanzu ya biye maka ma'ajiya ta shi to ka bari sallame shi yarwai nan da wani a bashi sai da ke a littafin ibnu taymiya kusan guda ɗari biyar da ya wallafa faɗa ban guda biyar in ka faɗa ban littafi sai ka faɗa abin da littafi ya yi bayani a kai kila da dalilin wallafa littafin da girman littafin da mata ba aka ta buga ko sai wuri ya faɗa da kawai wani munkiri yana faɗa shi ma yanzu yana faɗi amma a ɗan dari kan wanda suka san waye ibnu taymiya ko gangani suke ka faɗa za su murmure sai rahimahullahu ta'ala wanda suka san shi ya ga wani mara kunya wata baucin nan yadda yake zagi shi Profesor Ibrahim Makar yake cewa ai duk wanda ka je yana zagi ya gudu taimiya ba ki jahili ne. Kenan yana yi da na wancan yaron bai san me yake ba. Yake ba su san waye ya gudu taimiya ba. Shi fa yadda ka san aje mashi duniyar yana san kar abin da yake so. Ka ɗauki ko da baki mugul fatawan ka karanta. Yana zaune haka kawai za a zuwa ce mashi fatawa ce aka zo da ita. Sai ta ba shi alƙalami na ka tafi. In ya ɗora ya fara rubutu zai iya amfani da ayoyi ɗari uku, hadisai ɗari biyu, maganganun malamai ɗari biyar, kowace yana mana maka littafin da zaka samu maganar, kuma a nan take buɗe kowane shafi ba. Bai buɗe kowane shafi ba. Ba littafin da ya buɗe nan take ana ƙirar wasafiya ka je ka gama ya faru yana zaune ne aka zo aka ce mai wallahi wasu mutanen tsawon kauye ne nan wasu aƙida ta lalace a ɗan mana littafi ce ku ban takarda bayan da asar ana ɗan tambayoyi sai dora ne nan da ya gama rubuta ya ce ku kwafe mashi gobe da safe ya koma ya kai su karanta shi ko wannan da yake lagi ko bakin da ya gara baki kamar na cin abinci ne ya kula da ne da haka littafi ne mai kyau kwarai da gaske mun sha faɗe yau da islam ya rasu hijira da shekara ɗari bakwai da ashirin da shida Allah ya mashi rahama ya bar littafai sun kai ɗari biyar wanda ya wallafa da kai amma kaga ba su mashi tarfin da ibnu taymiya da zai dawo Najeriya ma sai ce a cikin nasara da ba ko kira bin a cikin Allah a jami'in mu na ƙarya a tura a tura ma wani farfesa bida ne kuma kasan yan walawalan da suke girman kai da ba in ka kira sunan shi wanda ba kun sa maki ne in baka hada da prof ba ina za ka gani a kwarewar kanka ba san da kake magana ke ba shi bane ba shi bane wannan prof ne ai ka bari mana karatun ka ya nuna ko amma dai ina tun da ya san ba karatun da aka ka wannan muke rataya ba ai ba za a gane ba yana cikin malaman da har suka rasu ba su yi aure ba sai ce alƙismu tsari nau'i na biyu shine albuyu'ul muharrama da sababin riba nau'ukan cinikayya na haram saboda ribar da ke ci saboda akwai riba sai shari'a ta haramta ya ce inna riba lallai riba min akbar al-kaba'ir tana daga mafi girman zunubai shine kadi da ake samu a cikin bashi ko saboda jinkiri a musaya ko wani ne kama da haka yace wani susul kitabi wa sunna mutawatira nassoshi na alqur'ani da ingantattun hadisai sun zo da yawa fi tahrimin riba game da haramta riba wa tahrimuhu min al-ulum bid-din bid-darura ai sanin cewa riba haramun ce wani sanannen abu ne a ilimin addini ga kowa kowa ma ya san riba haramci har kafirai har arna sun san riba haramci kowa ya sani قال قال الله تعالى عند مدوكين سركيا في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا يا كون أن تشتي إيمان إذا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كذا كربا ننكم بننكم واتقوا الله لعلكم تفلحون كجسوا لم ألا ألا ليكم Allah zai maku babban rabo kenan mai cin riba ba zai samu babban rabo ba suratu ali imran aya 130 wa qala ta wa qala Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan alladhina ya'kuluna riba nan dai waɗannan da suke cin riba la yaquluna ba sa miƙewa a ranar lahira illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas sai kamar wanda aljanu ko shaitanu suka shafa yake faganniya haka za su miƙe irin bugun aljanun nan haka ne tashi da ya tashi ya faɗi da ya tashi ya faɗi kawai abin da za a jarabce shi da shi kenan zalika bi an zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba me yasa za a yi masa haka saboda sun ce wai ai ce kayya ma kamar riba take wannan maganar wani tashbihi ne mai muni a kansu kamar ba abin da suke nufi asali ma riba ce halal ai riba aka kalla aka halarta kasuwanci to da idan dai kasuwanci halal ne to riba min ba da aula ta zama halal da ita ce asali ribar tushe ya ce wa ahallan lahun bai a wa azamar riba amma dai Allah ya halitta kasuwanci kuma ya haramta riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbi wanda wa'azi ya zo miki daga ubangijin shi fanta aya hannu fa da guma salaf to yana da abin da ya samu amma daga nan ya tare wa amruhu ila Allah wannan anan duniya kenan anan duniya da abin da ya tara kai ba ka da cewa amma al'amarin shi a lahira na wajen Allah kuma da ya karɓi tubar ya sha wa man ada wanda ya koma ya ci gaba da ta'amuli da riba fa ulai ka sabun nari wadannan su ne yan wuta kun fiya faru kuma su masu dawwama ne a cikin ita wutar in sun shiga ko ko masu dadewa to da bakara aya da 275 حديث يا كتب سيدنا ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ان لا نشان الله ثبت عليه ياتي يجتنب السبع الموبقات وكون cewa abubuwa guda bakwai masu halakarwa akwai dan al'amura guda bakwai duk wanda ya aikata su za su zai halaka annabi ba da bin da ya rasulullahi wa ma kunna menene ababe guda bakwai masu halakarwa kana ashirku billah yake hada Allah da wani yin shirka da Allah sati ya shiga zuwa gumboka ya shiga tuba ya shiga da sauransu na ga yan kwanakin nan yan siyasa na sama juna tone-tone sai dan wannan kafin ya fito ya ce gadon abin da ya mugo ganmu yana kallon la'asa ke yana yi da ɗan can kafin da shi kuma bai kallon la'asa wani ma ya fito ya ce ya sa miliyan nawa in aka kawo wancan kogon yana la'asa a kawo kilif da gashi yana da haka wani kuma ya fito yace daɗin abun kogan siyasa ya san da boka an sama wani a wajen pakistan ne ya ɗara na indiya kaga ɓaki ne ai ko da gaske ne ko ba da gaske ba ne dai to yan siyasa dai na yi su akan mulki za su iya komai kan mulki wanda ya yi tsaface-tsaface waye to ya yi shirka balan ko kuma dai shirka ta haɗa Allah da wani kwa ɗauki abin da haƙƙi ne na Allah a ba wani makalobi so ne da ko ai aikin Allah kawai ya ba wani ya yi duk abin da Allah zai iya to wane ma zai iya wane ma zai iya to kaga wannan shirka ce ko mutum ya samu wani abin bauta wanda ba Allah bai da yadda kiristoci suke yi ko nasa ko yahudawa ko yan buda da makamantansu ko masu bautar kabi'a na biyu wasu sai kuma sati shi ma sati nau'i ne na zunubi na shirka mutum ya sati ya satinta kuma mutum ya halaka wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kuma kasharan da Allah ya haramta sai da haƙƙi kar a kashe mutane ko kisan tsaye ko kisa na zahiri a'a ai Allah na son kowane rai ka bacci ya sa ma kowace rai ajalinta shi kuma ya yi ta ba kai ba gaggawar ne ta ka yi haƙuri lokacin ya zo zai zo ɗauki kayan to duk wanda ya kashe rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har duniya ta kare daga rabbe kisan kai irin sauran kwanciyar hankali kafin a je da'ira kuma duk abin da haka suke cewa laifuka guda biyu idan mutum bai tuba ba a duniya ya tashi a lahira da su in ya shiga wuta har abada na ɗaya da shirka da kisan kai ya ce har kisan kai na zan ka ɗauki kayan kurari tun daga farko har ƙarshe babu zunubin da aka sassaka ruwan fanaki akan ya aikata irin kisan kai ko kirka منك يا أبت وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أنجمع إن الله لا يكفر أن يشرك فيه ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء أما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما shi kaɗai bala'i biyar shi kaɗai bala'i biyar shi za a yake cewa gaskiyar wanda ya je lahira da cinin wani ko da gudunmawar jinin wani wani mutumin kawai ana zuwa wuta kawai za a wurga shi ba an kwashe kaf ibadar shi an ba wanda shi kuma aka wurga shi wuta khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'adahu wa atara su azaba azima hali da bayin to bai da bai da bai da wata sauran dabara kuma to ka kuma ji yadda rayukan suke da arha shi yasa wani mai hikima yake cewa ko da shugaba gara ya jira lahira a mulkin ki ba a taɓa rai ba amma mutane sun wahala sun ci yunwa akan ya jira lahira a mulkin ki an kashe wani yana abuja yana mulki aka kashe wani a katsina ko mai duguri ko shari ana jira lahira so za a kalle shi kai ne shugaban kasa ko gwamna an kashe rai a wani gari mai kai kila da ya shaki bai sani ba a kai mun dauki iya matakan da za mu iya dauka yi mana bayanin matakin da ka dauka ba wani mataki da za ka dauka na hana kisa sai dai ka tabbata hukuncin Allah wa lakum fil qisafi haya kawai shi kenan a kamo wanda ya kisa da me ya kisa wuka ya sa ya yanka shi a tara yan jarida a gina yan jamani a hau sama a yanka shi da wuka ya jure jure shi a turo shi a jari a ce wani kuma shi ma ba wukaken nan bindiga ya sa shi ma a ɗauko bindiga a ɗauko iyalai su ke layi suna kallo a sa wani soja da ya kai ya fasa mashi kai yan jarida su ɗauka a ce wani ma in yayi shi ma a kawo mana ya watsa ma wani ruwan zafi ya mutu shi ma a tafasa ruwa ga na'urori nan ma wani za ta iya siyo katuwar ketil mai cin lita hamsin ya tafi da fuska a ciko duran guda a watsa mashi yana ihu ya wuce to wani ma ya ma wani wala kun tilki sace aya wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs amma sai gana ta munafunci ya zo ranar tafiyar turawa sai gode shi gidan ya rike ce ya yabe ma wani ya yabe ma wai kina ga an gama ai ma da za ka fara wannan rabin billahi da bi nan je lahira wannan lissafin da ka yafe ma sai an ba ta yafi ba za a dawo ya ake ka yafe musu dan me ba kai hukunci da dokar ta ce ba ya za mutum ya kashe mutane kawai sai kuma a hango gona ya je mace na yawo a gari ko ba da ma su yi magana ko karfin kujerar gwamna ta isa ta yaji ni na bayan kan kawai ku yi haƙuri duka ce komai ya ɗan abin akwai lafiya tun zamanin shagara wani bakano yake ta Allah na burge shi tun da akwai hisabi a lafiya wai wai wai shinkafa ta fara tashi zamanin shagara na ga magana a cikin fasa yake maka shinkafa da miya har da nama wa ma shi ne yake ta Allah ke mu lafiya da wannan ya dawo yanzu ya ce sai Allah ka wani lafiya kawai yanzu dubu uku ba ya ce maka shinkafa da miya da nama ba. Ina! Sai ka cika a dai yau. An maka magana ga ce likitoci sun ce a rike. Ba a kuma zai ba da ce ba shi ne mahabbin jari. Zai magana a kanta ba a kuma malin yatim da cin dukiyar maraya wata wani yau mazahab da ba da baya ranar yaki lokacin da aka haɗu da kafirai kar ka gudu a ka tsaya a fafata a yi rikicin sun lamfani sun yi magana a kai wa karfin muhtarat da yi wa katangaggun mata mulilai rafkanannu ga ibada a kasai idan ta da hijabi bai da wani abu na tarihin alfasha game da ita amma ya zazzage ta yi mata sharri wannan mutumin ya aikata zunubi mai halakarwa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا yace daga samuradan jundub samuradan jundub shekara ɗaya suka rasu da sai da aisha radiyallahu anha shekara hamsin da takwas bayan hijira yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam ra'aytu al-laylata rajulayn a daren da ya wuce na ga wasu mazaje guda biyu aka yani da suka zo ma فأخرجاني إلى أرض مقدسة تلك تكتني لك مكة تكتيني وتتخاني سنة تبني كده مدى تأتيني وي وي شيء عملي في السنة yayi wata tafiya ta shekara miliyan uku da rai amma a tsakanin shafa'i da wutiri da tafiya ce ya aka yi shi kaɗai zai gano ya yi ka ga mafarki ne kai kama wuce da mafarki amma za su maka ba mulki ba ne a waƙi ne a ɗan tsakanin shafa'i da wuturi ba ku gama shafa'i da wuturi ne je shekara da ya muku da rabi kuma ya dawo ci gaba da ba da falala da abin nan wasu kai da suka kai ni wata ƙasa mai sarki ban kaɗa sai muka tafi hatta a kai na ala na hari har muka zo wata korama wani rafi min damin na jini shi ne rajulun qa'imun akwai wani mutum a tsaye wa ala wasafin nahari naharun rajulun baina yadayhi hijaratu a tsakiyar rafin kuma akwai wani mutum a gaban shi akwai duwatsu ba aka bada rajulun da cikin nahari sai ga mutumin da ke cikin tekun nan yana ta tahowa koraman nan yana ta tahowa gaba fa ila arada rajulu an yakhruja idan yayi niyyar ya fita daga koramar jinin ya ɗan samu sauƙin rayuwa ramar rajulu bi hajarin tiji sai wannan mutumi da ke gaba tattare da duwatsu a tare sai ya wurgi mutumin sai ya jefa masa dutse a baki farar da ku haitu kana sai ya mayar da shi can tsakiyar ruwa can tsakiyar rafin jinin fa ja'ala sai ya shiga kulla ma ja'ala ya faruja duk sabda ya niyyar ya fito rama tiji da hajarin sai da ya ba mashi dutse a baki fayar jigo kama kana sai ya koma kamar yadda ya kasance fa kun kuma hada sai nufi ne ne wannan fa kala annabi ra'aita hutun nahari wancan mutumin da ka hango a cikin rafin jini in yayi niyyar fita a wurga mashi dutse a kibar riba to yana tabbatar maka da cewa mai cin riba ne maciyar riba ne ya rasu lalla. shi ne ake ma wannan azabar wulakancin dan hada wulakanci yake inda dai za ka iya fita ba ana ka fita ita wannan hadisi al-Imam Bukhari ya san da shi daga Abdullahi mun sha faɗi ta haka ta Abdullahi a cikin shuru na fasauli kenan ya rufe hijira a shekara talatin da biyu ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akilar riba wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsire wa ne cin riba wa mu'uki da ku da ne ciyar da riba wanda yake ciyar da wasu riba ya zo ya fitar da wasu tsare-tsare na tattalin arziki ko na samun kuɗi amma ya gina abin a kan riba to shi ma an ne mai shi ma wanda ya zo aka ciyar da shi ko ya ya ci riba shi ma an ne mai wanda ya ce ya faru da mu muslim a muslim shi ne ya fitar da wannan hadisi ina ga sai mu da tsakanin sai mu tashi yi waliyan da ta riba ko da da aka samu kafira sun yana da buyuyi ya so sai mu ji wasu nau'uka da shararin sun ta haramta saboda ta'addakin su ko alaƙar su da riba a babi na mu'amalar kasuwanci na yau da kullum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na. eh ba da dura ba ce ba akwai cooperative bai je ki cooperative mana su ma akwai riba a to su da mutu wa'adi su da gangan suka yi su da mutunta kenan ya za a taimake ke ne kuma a sa cuta a ciki ai za a yi ne a dinga wata awon wani jirgin wa takawa a fitar da tsarin da kasuwanci za a rika yi da dukiyar ba laifi mu haɗa kuɗi a matsayin cooperative mu rika sayo kaya muna siyarwa da junan mu da riba ba laifi mu siyo mu sayar da riba muka tafi kano muka siyo za mu ci riba muka yi filesin goda za mu iya cin riba Eh. Ya san kira abin da ba su da shi kenan. Zai zama wadata bai ma laifin yin daga. In kuma da kudin suka zo suka saya suka je suka sayar suka sa ba saboda za a yi biya biyu biya uku biya uku shi zai zama ba laifi. Zai zama ba laifi. amma dai akwai bukatuwar ne a zauna a nazarta tsare-tsaren da shari'a ta yi na attakakul al-istima'i ko attakakul al-iktisadi malaman musulunci sun yi bayanai sun na gida musamman na zamani ya ake taimakekeniya ya ake cooperation na addini ya ake gudanar da ita wasu ƙungiyoyin suna da jari mai ƙarfi saboda sun gina abun yadda ya kamata musamman hausa ne makaban mu a baya ba ta'awunin mazajen rabawa suna da ƙungiyoyi na ta'awun ko na takafun iktisadi ko na cooperative sai irin waɗannan wanda za ga akwai jari mai ƙarfi za su yi wa ‘yan uwansu waɗansu ababe kuma za su biya a samu riba kuma amfana kwarai da gaske to sai mu ga ta nan ga nan bar magana billahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk